أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna uku ga watan rabiul akhir hijirana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 29 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu na ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan ne wanda aka yi sharhi ruhul adab din na lubbul lubbi muna cikin baitin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da yake magana akan abin nema wanda malam mai sharhi na littafin lubbin lubbi yake ta gaya mana ma'anar waɗannan baituka na shehu da yake cewa iza tsalibta matsalaban adimta fa zairuhu yadri wa ma daraita yadfa'u ma yadurru ludfan minhu la tattahiman ilahana fa tuqzala yake gaya mana ma'anonin da waɗannan baituka suke nufi cewar shehu ya ce idan kana neman abin nema ka rasa to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san cutan wannan abin kai baka sani ba sannan Allah yana tunkude abun da zai cutar da kai saboda tausasawa ne daga wajensa karka tumi Allah tabaraka wa ta'ala balle ka zama a cikin tababbu to sai ya ce mana shi dan adam yana da wasu anafir wanda su ne asalolinsa guda hudu idan zai nemi abu ko idan zai yi roƙo ya ce na farko akwai adda'i mai roƙon kansa sannan akwai almatsalab abin da yake roƙa sannan akwai almadu'u wanda yake roƙa sannan na ƙarshe shi ne ce akwai addu'a addu'a ɗin da zai yi neman da zai yi ɗin to yau insha Allah za mu tashi cikin bayanin da malamin nan mai lubbin lubbi yake gaya mana wato abinda mutum zai roƙa shine Allah tabaraka wataala to idan zaka roƙi Allah ya za a yi ka roƙi Allah din da wani salo zaka roƙe shi ta wace hanya zaka roƙi Allah tabaraka wataala to yace shine zai mana bayani a yanzu yace addu'a hadha huwa al-unsur al-akir min anasir min anasir munajat rabbil maula subhanahu wataala bi talab إنه كلام الذي يتلعلع فيه ما بالعبد الدائي طالب بربه من حاجات يعتقد أنه لا يقضيها إلا الصمد المدعو المطلوب منه ذلكم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الدعاء يجي الدعاء الدعاء shine wato asali na hudu a cikin yanayin nema ka roƙi Allah tabaraka wataala sai ce hadha huwa al-unsur al-akir wannan shine wato asali na ƙarshe min anasir munajati rabbil maula subhanahu wataala daga cikin asaloli daga cikin anasir na wato ganawa da Allah tabaraka wataala bi talab a cikin nema idan zaka nema to cikin hanyar neman ka wajen Allah tabaraka wataala har da addu'a yace innahu kalamun shi ba addu'an nan wata magana ce alladhi yatala'ala fihi wanda dan adam yake walqawa da shi yake walqiya da ita ma bil abdi da'i talim rabbih min hajat wanda da shi ne bawa mai nema nema da, da ubangijinsa tabaraka ta'ala zai zai yi ta daga cikin bukatunsa zai roki bukatunsa da ita ya taqidu annahu la yaqdiha illa samudul mad'ul matlub minhu ya kudurta ransa cewar babu mai amsa masa sai wannan Allah tabaraka ta'ala wanda shine ake roka kuma ake nema a wajensa zalikumul ladhi lam yalid ubangijin sannan wanda bai aihu ba walam bai aifa ba aife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad wanda kuma bashi da wato wanda ya zama daidai a cikin halitta tare da shi to anan wajen yana ga mana cewa a cikin hanyar neman ka idan zaka nemi bukata wajen Allah tabaraka wa ta'ala bayan an same ka kai mai nema sannan an samu abun da kake nema sannan an samu wanda kake nema a wajensa to sai ya ce akwai kuma addu'a shine asali na hudu kuma shine na ƙarshe idan kana son ganawa da Allah to hanyar da zaka bi wajen ganawa da shi shine ka roƙa ka roƙe shi ka gana da shi ta wajen roƙo ta wajen yin addu'a yace addu'an nan wasu kalmomi ne wanda zaka kawata zancenka da su idan zaka nema wajen Allah tabaraka ta'ala zaka yi addu'a to addu'a nan da zaka yi wasu kalmomi ne da zaka kawata neman ka da su kana nema wajen Allah to dole ka roke shi da wasu kalmomi wanda zaka kawata su wajen roko din sannan kana kuzurtawa a ranka cewa babu mai biya maka wannan bukatan sai Allah tabaraka ta'ala wanda kake roƙon sa wanda kake nema a wajen sa ka san babu mai yi sai shi shine kawai zai maka shine ubangijin kan nan da bai haifa ba ba haife shi ba ko ba abin da yake ya zama daidai da shi to shi zaka roka amma idan ya zama a cikin zuciyarka ba haka abun yake ba baka tsara zancen cikin addu'arka baka kawata zancen lokacin da zaka roke shi sannan kana roƙansa amma kuma kana ganin kawun ba shi zai maka ba kana ganin wani ne zai maka ba shi bane saboda haka ka maida ikon nasa akan wani kenan kana ga wani ne mai ikon ba shi ba to in ya zama haka to ba za a samu biyan bukata ba sai ya zama cewar ka kudurta a rayinka cewar Allah nan dai da kake roƙa shine zai biya maka bukata shi zai maka abin da kake nema yake ga mana cewa innahu kalamun alladhi huwa alwasilatu allati tatahaqqaq biha al'amal ويرجى من ورائه الخير المطلب إنه تعبير ولا أظن القارئ غير خبير بأن التعبير نجاهم فيه يحقق كثيرا من أغراض الحيوية في الميادين المختلفة من تعامل الإنساني فضلا أن يكون بين العبد وربه yace har yanzu dai addu'a wasu maganganu ne ko wasu kalmomi ne wanda alladhi huwa wasila shine tsani wanda yake tabbatarwa mutum da burukansa da yake da su sannan kuma da abin da mutum yake kauna abin da zai biyo baya na daga alherin nan da yake nema yace shine wani abin lura sannan bana zato wala zunul qari ghayr khabir bana zaton mai karatu wato bai sani ba ina zaton cewa ya sani cewa wannan abun luran da zai yi addu'an nan da zai kawo ta wato tsira ne a cikinta wanda da ita ne zai haƙaƙa yawancin wato abubuwan da yake nufi na daga abun da zai shafi rayuwansa a cikin yanayi mabambanta daga cikin ayyukan da shida da muke aikatawa sannan kuma fadlan an yakuna bainal abdu wa rabbih kuma shine wato wata falala tsakanin Allah da bawansa har yanzu da yana ƙara mana bayanin meye addu'a yace addu'a magana ne ko maganganu ne wanda su ne tsaninka tsakaninka da Allah tabaraka wata'ala waɗannan maganganun da za ka yi don ka haƙaƙa ka tabbatar da abin da kake buri kake so ya faru na da buƙatun da kake da su a rayuwar duniyanka sannan bayan nan kana kauna cewar Allah zai amsa maka zai biya maka wannan bukatun da kake da shi din yace addu'a fa wani abun lura ne wanda mutum zai zai fada wasu abubuwan lura ne da zai na fada a cewa to abin da zai nazari a kansu yana lura da su lokacin da zai fade su sannan yace mai karatu ba zai manta ba cewar abin da mutum ya lura da shi shine hanyar tsiransa wajen ya tabbatar da abubuwa masu yawa na daga manufofinsa na rayuwa yana da manufa iri-iri a cikin rayuwarsa to waɗannan manufofin da yake da su a rayuwa ta hanyar addu'a ne zai tabbatar da su yana daga ciki abin da ɗan adam zai yana aikatawa ayyukan da yake kowane irin aiki ne to kagan yana yin ayyuka kala-kala nan ma roƙon Allah zai yi Allah biya masa dukkan bukatar da yake so cikin maganganunsa sannan kuma wannan wani falala ne da dan adam zai samu tsakaninsa da ubangijinsa idan ba haka ba ai dan adam bai kai a ce zai gana da Allah tabaraka wa ta'ala har yi magana da shi ba amma cikin falala ta Allah sai Allah ya kawo masa abun kusa ya bashi yace gashi abubuwan da zaka faɗa ga abubuwan da zaka yi ka samu isowa wuri na kenan shi yasa Allah yake cewa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu la tadai idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya rasulullah idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ga musu ina kusa da su sannan ina amsa me addu'a me yin addu'a me wanda ya kira ni ya roke ni to zan biya masa bukata saboda ka su amsa su kira ni su roke ni in suna neman shari'a ta ta saboda kaga Allah tabaraka wata'ala idan ka roke shi akan dukkan damuwar da kake da ita dukkan wani burin ka da abin da kake so to wannan roƙon da zaka yin in ka roke shi sai ya baka to abin da kake nema to amma kuma ana so ka sa lura cikin roƙon da kake yi ka gane irin maganganun da kake furtawa lokacin da kake roƙon Allah tabaraka wata'ala ba kana addu'a bane kawai kai ma dai kai ne ba kana addu'a amma hankalinka yana wani wuri kana addu'a amma kuma kana abin da kake karantawa daban abin da yake zuciyarka daban kowanne ya zama daban-daban a ya zama ka mai da hankali cikin addu'ar da kake yi shine lura kenan ka lura da abin da kake yi in babu lura babu mai da hankali a ciki to ba dole bane a samu biyan bukata sai ga mutum ya dage cikin yi yana ta yi amma baya lura da abin da yake yi bai damu da abin da yake yi ba hankalinsa yana wani waje bai san ma me yake faɗa ba shi dai yana faɗa ne kawai to ba dole bane ya samu biyan bukata in ya zama haka yake cewa fa yajibu ala da'i an yaltamisa ad-diqqa fi ta'bir an hajatihi wa faqatihi ubira ta'widi nafsahu qira'ata arkan namadajil ad'iya صاغها القلم الإلهي في القرآن الكريم وما جاء على ألسنة الرسل والأنبياء والأولياء يجي فيجب على الدائي يا وجب جميلوكو أن يلتمس الدقة في التعبير واتو يلزمشي يلنفريوا tabbatarwa a cikin roƙon da zai yi ya mai da hankali cikin roƙonsa an hajatihi akan bukatunsa wa faqatihi da abubuwan da ya rasa yake nema ya samu ubbira ta'awid nafsuhu qira'ata arkan namazid al-atiya yace ya lura ya maida kansa yana karanta mafiya daukaka na wato misalai na roko sagha qalamul ilahi wanda alkalami ne na Allah tabaaraka wa ta'ala ya koro waɗannan roƙon fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma wa ma ja ala asnatir rusul da abin da yazo akan wato harcen annabawan Allah manzanni wal anbiya da annabawa wal auliya da waliyan Allah har yanzu yana ga maka cewa kai da aka ce kai roƙon nan idan zaka roki Allah tabaaraka wa ta'ala to yace ka mai da hankalinka cikin roƙon da zaka yi ka gane cewa wanda zaka roƙan nan yana tare da kai a cikin dukkan abin da kake ciki tunda haka ne ka mai da hankali ka sa lura sosai lokacin da zaka roke shi yace akan dukkan bukatunka dukkan abin da ka rasa ka roki Allah tabaraka ta'ala sana cikin lura yace ka lura da ka sa zuciyarka tana komawa tana karanto mafiya ɗaukaka na misalsalai wanda Allah tabaraka wata'ala ya rubuta su a cikin littafinsa mai girma idan zaka roke shi sannan bayan ka samu kayan roko a cikin alkur'ani mai girma ka nemi kayan roƙon a cikin wato harasan manzannin Allah tabaraka wata'ala manzanni da Allah ya aiko su masu roƙi Allah to ka ji irin bakinsu yaya suke roƙon Allah da wani irin harce suke roƙonsa da wani irin yanayi suke roƙonsa kai ma sai ka roƙa sannan ka ji irin roƙon da annabawan Allah suka yi wani irin roƙo suka yi yaya ake a roƙi Allah a bakin annabawa sai ka ji kai koyi a cikin wannan kana komawa cikin wannan abu sannan kai koyi a cikin abin da waliyan Allah suka yi masoya Allah yaya suke yi idan za su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wani irin yanayi suke na roƙo sai ka yi ta saboda haka anan ana so a gaya mana cewa kai da aka ce ka roƙi Allah tabaraka wataala idan kana da bukata to wannan roƙon ma fa sai an koya maka sai an koya maka yadda ake roƙo ba roƙon Allah ba ma sai an koya maka ko rogon da ba na Allah ba sai an koya maka nake tsammani ba haka zaka tashi ka ka zama roki ba in kana son zama roki sai ka nemi roka ai ka tambaye su yanda ake yi kana bin su kuna tafiya tare kana ga ya suke yi kai ma sai ka fara kwatantawa wata rana har ka zama rokin da gaske ba haka kawai zaka bushi iska ka daga kanka ka ce ni ma daga yau na zama roki kuma sai ka zama ba ba zai yiwu ba mutane ma in zaka roke su sai ka koya balle Allah tabaraka wa ta'ala sai ka koya saboda idan baka koyan nan ba zaka je ka ta roƙon kuma ba ji ba saboda ka bar hanyar roƙon sai ya ce maka babban inda zaka gane yanda ake nema a wajen Allah yanda ake roƙon Allah shine alkur'ani mai girma Allah ya rubuta a cikin littafinsa gashi nan an kawo ayoyi mabambanta wanda suka bayanin yaya ake yi a roƙi Allah sannan bayan nan abin da ya zo a kan harcin manzannin Allah yadda ake su roƙi Allah tabaraka ta'ala sannan abin da ya zo a kan harcin annabawan Allah yadda suke su roƙi Allah tabaraka ta'ala sannan abin da ya zo a kan harcen waliyan Allah yadda suke soki Allah tabaraka wa ta'ala to waɗannan duk abubuwan lura ne da mai roƙo idan ya zo roƙonsa da shi yace idza talibta matlaban adimta idan ka nemi abun nema to nema a wajen Allah zaka nema to idan zaka nema din in zaka nema din ya zama kai koyi cikin wannan yanayi din yace mana هناك تتعلم كيف تناجي ربك المتعالي بأسمى الأسلوب يليق بعظمته وجلاله جامع مانع وهناك تتلقى كيف يحسن العبد السالك مخاطبة معبوده بأجمل عبارات تسرع له الإجابة يتي أبو اللوران ذاك ساكي لورا إذن ذاك روكي الله yace anan ne zaka gane zaka sani cewa ta yaya ne ne kai ba tunaji rabbakal mutaali ta yaya ne ne zaka gana da ubangijin kamar da bakin nan bi asmal uslub da mafi kyawun yanayi tsarin roko wanda roƙon nan yaliqu bi azamatihi wa jalalihi roƙon da ya dace da girman Allah da daukakan Allah tabaaraka wa ta'ala jami mane roƙonka ne ya zama gamemme kuma ya tare komai ya hada komai yace idan ka samu wannan ka samu qur'ani ka samu abinda annabawan Allah suke fara da manzannin Allah da waniyan Allah in zaka yi roko yace anan ne hunaka tatalaqa kayfa yusin al-abdu salik anan ne bawa zai gane yaya za a yi riski kyakkyawan yanayi a matsayinsa na bawa mai tafiya wajen Allah to ya za a yi riski kyakkyawan yanayi wajen magana da wanda ya halicce shi bi ajmal ibarat da mafi kyawun kalmomi ko kuma zantukan da zai yi ko addu'o'in da zai yi wanda wannan mafi kyan abin da yake yi da su din tasrau lahu ijaba sai ta jawo masa a ya zama an gaggauta cikin amsa masa yace wa tasmaru lahu silatu tayyiba bi rabbil ibad bayan nan sai ya samu cin nasara ta jawo masa wato kaman ya tsinki abun tsinka ne wanda ya nuna zai sa ya sadu da abu mai daɗi da ubangijinsa ubangijin bayi ala ta'lamu anna Allah jamilun yuhibbul jamal tayyibun la yaqbalu illa tayyiban min al-qawli wal fi'l min huna wajaba at-tahashi wa at-tajannub min kulli da'watin ghayra ba'idatin min sahati al-lahan wala khalisatan min min ma'amil ma'na mastata'a ad-da'i إلى ذلك سبيلا وإلا فلا حرج إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولم يجعل على أحد من المكلفين في الدين من حرج فقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج yace mana a shin baka sani bane ala ta'lam anna Allah cewa Allah tabaaraka ta'ala jamilun Allah kyakkyawa ne mai kyau ne yuhibbul jamal yana sa abu mai kyau tayyibun mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karban abu sai tsabtacce mai tsarki min alqawli na daga magana wal fili da aiki min huna yace daga nan wajaba tahashi wa tajannub ya wajaba muinesa muinisa min kulli da'watin daga kowane irin roko gaira ba'idatin wanda bata yi nisa ba min sahatil lahani daga fage na kuskure wala khalisatan min ma'amil ma'ana wanda kuma bata kubuta daga wato ma'anoni munana ba mastata dai ila zalika sabila gurgurun yanda mai roko zai ya kai zuwa ga wannan wajen wa illa fala haraj amma in ba haka ba to babu laifi iz la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha yayin da ya kasance babu abin da Allah yake dora wa rai sai abin da za ta iya umar lam yaj'al ala adi min almukallafin fi din min haraj kuma Allah tabaaraka ta'ala bai sanya a wani daga cikin mukallifin balagagu ba bai sanya masa wani abu da dole ba faqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj ba mu sanya muku wani abu da ya zama na dole a cikin addinin ku ba to anan wajen yana so ya gaya mana cewa kai da zaka roki Allah tabaraka wa ta'ala ka sani cewar Allah Allah mai kyau ne kuma yana so abu mai kyau Allah mai tsarki ne yana so abu mai tsarki saboda ka kai da zaka yi roƙon Allah dole a samu yanayi naka yanayin tsarki a wajenka yanayin tsafta a wajenka tsarkin nan da ma'anarsa na fili da ma'anarsa na badini duka ka samu tsarkaka a cikin jikinka sannan ka samu tsarkaka a cikin zuciyarka lokacin da zaka roki Allah sannan ka gane cewa Allah baya karba sai kyakkyawar magana sai magana mai tsarki sai aiki mai tsarki Allah yake karba amma zaka yi addu'a ka cuɗanya maganganun addu'o'in naka da wasu kalamai wanda bai dace ka fuskanci zatin Allah kana faɗan su ba ko kuma a ka cudanya addu'ar taka da wasu ayyuka munana ko roko kake yi a to ba za ka samu ba dole ka tsaftace maganganunka sannan ka tsaftace ayyukanka yace saboda haka daga nan ya wajaba mu nisanta mu nesa ga dukkan wani roƙo kowane irin roƙo ne wanda ya kasance ya yi nisa daga wato fage na ɓatawa na lahani kar kana roƙon Allah kana ɓata maganganun da kake cikin roƙonka ya zama yanayin da kake na roƙon nan yanayi ne mai daɗi maganganu masu daɗi kake faɗa ba ka kuskure a ciki sannan kuma kar ya kasance kana roƙon amma kuma ka fita a cikin ma'ana kana roƙo amma ka fita a cikin ma'anar abin da kake roƙa gurgurun ikonka za ka yi wannan gurgurun ikonka sai dai in ba makawa bayan da za ka yi sai ka yayin da ya zo saboda Allah ba ya ɗora wa gare sai abin da za ta iya amma in za ka iya ka yi roƙon nan cikin maganganu masu kyau lokacin da za ka roƙi Allah saboda za ga mutane suna kuskure mutum yana addu'a maganar da yake faɗan addu'ar da yake yin ba haka take ba ba ka ake karantawa ba amma ya dage yana ta karantawa kuma sai ce ba amsa ba to yayi lahani a cikin abin da yake faɗa in ayoyin alqur'ani ne tunda an ga maka cewa abubuwan da zaka yi roƙo da su na farko qur'ani in baka samu ba bayan nan ba ka samu qur'ani ka samu wato irin addu'ar da manzannin Allah suka yi irin addu'ar da annabawan Allah suka yi irin addu'ar da waliyan Allah suka yi sai kai to kaga idan ya zama akwai lahani a cikin addu'ar da kake yi to fa ba dole bane kuma ka samu biyan bukata ana so ya zama ka kubuta daga bata zancen ka kubuta daga bata zancen ba kana addu'a amma du abin da kake balan kuskure bane kuma kuskuren ko da dan kadan ne ko dan kadan ne kai zai iya zama dalilin da ba za a amsa ba to saboda haka amma idan ya zama ba yadda ka iya ne bakin ne haka yake bakin naka haka yake ba zai canji ba ba zai yi ka iya furta kalamar yadda suke ba to nan Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya yi a nan kan sai a barka amma in ba haka bane kana da iko to ka gyara kaga nan zaka gane cewa ashe kai din baka san yaya ake roƙon ba to Allah sai ya maka addu'ar yace ga yanda zaka yi in zaka roke shi sai manzannin Allah suka yi addu'an kaji yanda ake yi sai annabawan Allah suka yi addu'an kaji yanda ake yi sai waliyan Allah suka yi addu'an kaji yanda ake yi saboda ka dauki nasin kai koyi a ciki cikin haka ne ya har ya kawo mana wata hikaya ta yanda ake roƙon Allah saboda karka je kana ta addu'a ka ji shiru ka ce yaya har yanzu shiru ne kuma bayan kuma kai ne duka babbata a hanya yace wa mai hikaya أن أن الأسمعي رحمه الله تعالى سمع رجلا عند ملتزم يقول يا يا ذي الجلال والإكرام فقال له منذ كم تدعوه فقال منذ سبع سنين فلم أرى الإجابة قال لأنك تلحن في الدعاء فأنا يستجاب لك قل يا ذا الجلال والإكرام ففعل فاستجيب له ya kawo mana wata hikaya yace yana daga cikin hikaya da ake yi annal asma'i rahimahullahu ta'ala cewar asma'i Allah masa rahama sami'a rajulan ya ji wani mutum indal multazim a wani waje da ake ce masa multazim ya kulu yana cewa ya zil jalali wal ikram ya mai girma mai karamci faqala lahu sai ce masa munzu kam tad'uhu tun yaushe ne ne kake roƙonsa da wannan addu'an faƙala sai ya ce munzu saba sinin shekara bakwai ina roƙonsa da wannan addu'a falam aral ijaba har yanzu ban ga ya amsa ba ƙala sai ya ce masa li'annaka talhanu fi du'a saboda kai kana yin kuskure ne a cikin addu'an da kake yi fa anna yustajabu laka ya za ya amsa maka kul kace ya zal jalali wal ikram kace ya zal jalali wal ikram ya ma bocin girma ko mai karamci fa fa'ala sai ya aikata fasujiba lahu sai aka amsa masa anan wajen ya kawo mana wannan hikayan cewar malam asma'i Allah masa rahama ya samu wani mutum a wani waje da ake ce masa multazim multazim din nan waje ne tsakanin hajarul aswad da dakin kaba kaga ai kaba kam nan ne katko in kaje zaka ce ai nan kam ka zo dakin Allah saboda haka zaka roki Allah ya amsa maka duk damoyinka wajen zaka je ka juye in ka je ka to yana tsakanin hajjul aswad da dakin kaba ne shi mutumin yana ta roƙon Allah amma shiru kake ji yayi roƙo yayi roƙo bai ji komai ba to ya same shi yana ta addu'a a cikin addu'an da yake yi yana cewa ya zil jalali wal ikram ya zil jalali yake cewa ya zil jalali wal ikram sai ya ce masa kai tun yaushe kake roƙon Allah sai ce shekara na bakwai ina wannan addu'a in na yi addu'a na yi addu'a sai ce ya zil jalali da kiram ya zil jalali da kiram amma ba amsa ba har yau ba amsa mun ba shiru ban ga komi ba sai ce masa to ai abin da ya sa ba amsa maka ba kana bata ne a cikin addu'an da kake kana bata to ya za ya amsa maka ya za ya amsa maka in ka tashi in ka addu'an ka addu'an ka ce ya zal jalali wal ikram ba ya zil jalali wal ikram ba in ka tashi addu'an ka ka ji ba ka ce ya zal jalali wal ikram ba ya zil jalali wal ikram ba shi kenan da ya tashin addu'ansa sai ya aikata haka ya daina cewa ya zil jalalul ikram ya dawo cewa ya zal jalalul ikram yana roƙon Allah da haka kuma sai Allah amsa masa kaga aiki ya jiga nan wajen dan kuskuren da yayi ba wani kuskure bane mu a wajen mu zamu ga tunda ya kawo ya ta kira ya unnida to ya zal jalali zai ce ba ya zil jalali ba to ya shekara bakwai yana roƙon Allah da ya zil jalali bai ga komai ba ba amsa masa ba sai rana ɗaya da haɗu da malami haka kai yanzu suka yi gidi addu'a ka zauna kai ta yi to ya ba babu da za a amsa yi ka bata wa kanka lokaci kawai ka bata wa kanka lokaci ka je ka samu bayan Allah su gaya maka yadda abin da ake gaya wa Allah ya ji kaga baka san da yake faɗa masa yaji ba ka gani ba kalmar ce ita ce amma shi yana karanta ta da ya zil jalal ikram sai da shekara bakwai yana yi ba amsa ba sai rana ɗaya malamin ya ji shi yace kai ba ka ke ba ka ce ya zal jalali kaka ce ya zil jalali shikenan sai ya gyara yana yi ko sai aka amsa masa to saboda haka muna kurakurai a wurare da dama mutum yana karanta addu'a da kuskure kuma yace har yanzu shiru to dama me zaka gani ai ka bata a ciki da zaka kawo abun yadda yake yadda ake son sa to haka ake nema sai Allah ya amsa maka duk roƙon da zaka yi ko matsalar abinda muke samun matsala shine mutum yayi kokarin yin abu da kai anan ne matsala take faruwa baka je an koya maka ba kawai kace kai ma ka iya sai ka fara yi kawai to zaka yi ta bata kai kana neman Allah ya karba ka bata hanya shi yasa zaka ga muna kurakurai sosai a cikin addu'o'in da muke yi muna roƙon Allah ma muna kurakurai muna kurakurai musamman za ka ga wasunmu mu yan tijaniya yan faila haka mutum an ce masa lazimin safe da neman da wazifa bai ji an koya masa kowanne a ciki ba lazimin safe ko lazimin yamma isi ibari dari salatin annabi dari la ilaha dari bai ji an gaya masa ya ake yin isi ibarin ba kawai haka yake astaghfirullah astaghfirullah alazim farkin ba kake wada ba astaghfirullah wani zai ce eh zai fara wala astaghfirullah zai ce wani haka zai fara sai ya tayi kuma astaghfirullah astaghfirullah yana ja kuma ya ce bai ga canji ba wani canji zaka gani ka ba ka fadi a hanya ko kuma yawa wajen wazifa ne na wajen wazifan nan ka ana bata sosai ma astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shine abin da ake karantawa astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to wani annan zai ce maka astaghfirullah alazim mallazi allazi zai ce ba astaghfirullah alazim ba astaghfirullah alazim ne ba amma zai ce astaghfirullah alazi azi zai ce kaga astaghfirullah al-aziz ce kuma azim yake nufi mallazi la ilaha illa huwa al-hayy ne ba al-hayy bane al-hayy ne qayyum saka ya ce astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum haka zai ya tayi yana waziwa bawan Allah amma bata yake kaga yana bata sai ce ina ta tuba har yanzu baka bi tuba na baka bata hanya ai shi za baka bi tuba na ka bari yanzu to haka salatul fatim ma wani zaka samu jijjika ta yake baya kawo ta yadda yadda take saboda me da kai kawai yaji ana yi kawai ya dauka abun sa bai taba ganin salatul fatim a rubuce ba wani bai taba zuwa wani malami ya biya masa salatul fatim ba kawai yaji ana yi shikenan sai ya kama ya tai ya ja inda ba a ja inda ba shi a ja ba ya ja haka za ka gani wani wasu suna yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih kaga daga nan ma tunda kai kai kai kasrata ne akan dal din nan Muhammadin al-Fatih zaka ce daga nan ma al-Fatih lima ughliqa to wani yazo nan Allahumma salli ala sayyidina al-Fatih al-Fatih ja zai ja al-Fatih alfati lima guliga walkatim lima sabaka haka zai ce wace kaja akwai ja amma ba jan da zaka ji ashi ka kai shi wani wuri ba lima sabaka nasirul haqq bil haqq nan ma nasirul haqq bil haqq haq ma wani zai ce kawai nasirul haqq bil haqq haq ba ka taba ganin al haqq an ji ashi in kace nazil haqqi bil haq haq kaga ba ba Allah kake bara ba wal hadi ila siratikal mustaqim nan ma wani nan din nan zaka samu mutane da yawa ana ana batawa wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim to wani kan ba zaka ji komai ba sai ka je wa miqdarihi al azim din kawai daga ƙarshe duk ya cinye na hanyar dun ya cinye shi a hanya ba za ka ji ya faɗa ba dun sai cinye su kuma sai ce ina son zama Allah har yanzu dai ina ta wazifan nan ba na wasa amma har yanzu shiru to ka faɗi a hanya ina za ka je fa'in da za ka yi in ka ɓata sannan ya zo hailala nan ma kowa da irin hailalan da yake yi la ilaha illallah shine hailala amma kowa zaka ji da ke yi nasa kowa la ila illallah la ila illallah wani haka zaka ji yana wani kuma ya ja ladin la ila illallah haka ba ka gani wani a garin korewa masu ya tabbatar a garin korewa ayyai zaka ce la ilaha illallah ne ko to a garin nan din masu ya tabbatar wani kuma ƙarshen ne la ilaha illallah la kawai zai ce la ilaha illallah ka gani ba Allahu ne kira ba ya ce babu kawai babu me bai kira kowa ba babu babu babu Allah sai babu kenan babu kawai ya ce kawai ya ce babu babu to balle an zo maganar jawhara kuma anan ne inda mata take take ka da miji a wannan wajen nan kam ya fi ko ina ba saboda sauri za a karanta da sauri kaga mutum ya ciccinye wasu a ciki a cikin jawaran nan haka zai yi kawai ya babbata kuma shi botan Allah yake yana so Allah ya karba saboda haka yana da kyau ka koya ka koyi jawhara da kyau in baka iya ba in ka ji kana dan saurarawa kai salatul fatihi 20 abunka sai ka zo kana jin me suke yi har ka iya in ka same ta a rubuce gashi amma mutum bai iya jawaran ba sai zo ya shiga ka gani yana ta kokuwa ana ta kokuwa da shi inda za a dan yi numfashi shi ba zai yi ba ko kuma ya riga ku isa wajen da za a dan tsaya ya wuce ku a ta kokuwa da shi a wajen wazifa wani kuma za ka yana babbatawa wasu wasu lannan ma to kaga kuma yawanci cinyewa ake Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmat rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqqiqati al hayidati bi markazi al fuhumi wal maani kaga nan ne wannan na farko ma ha ba zaka ji abu da yawa a bakin mutane kawai ma'ani zaka ji wani karshen kawai zaka ji ma'ani kawai zai ce ya cinye sauran duka wani kuma a nan na farko ma awani zai ce a na farko ma to haka dai har cikin diga haka zaka ji bata kace kace to saboda haka yana da kyau mutun ya koya a koya masa saboda kana so ne ka samu yardan Allah da wannan aikin da kake kana neman Allah ya dada kai in kana bata aikin ba za ka je ba kaga dai ga misalin da aka ba mu gashi nan shi wannan yana yin addu'a amma ya zil jalali wal kiram yake cewa shekara bakwai yana ta fama bai ga komai ba sai rana ɗaya ka gyara ma zaka ce ya zal jalali zaka ce yana gyarawa sai aka amsa to saboda haka ba a so idan zaka roki Allah ka bata saboda kai baka san yadda ake roƙon Allah ba je ka bayan Allah nan su gaya maka yadda ake yi shine fa shine abin da ake ciki wannan duk shine dariƙa ka kama na Allah wanda ya san inda Allah yake ya san yaya Allah yake ya gwada maka shine kuma kalan kawai ya gwada mana da ake yi sai kai to saboda haka ana so idan mutum zai yi roƙo yayi irin wannan roƙon yace wa min al-ma'lum fi alami ta'bir anna al-ashiq zal mahabbati as-sadiqa yatafajjaru minhu uslubu as-sadiq al-jamil nahwa habibihi yace yana da abin da aka sani cewar a wannan alam din na lura wajen maganganun da zaka yi a cikin addu'a annal ashika wanda ya kasance shi yana begen Allah tabaraka wa ta'ala zal mahabbati sadiqa wanda yake da soyayyan Allah ta gaskiya ya tafajjaru min usulubu sadiq to yanayi uslubin da za a roki Allah tabaraka wa ta'ala yana gangaro masa ne shi nawa habibi yanda masoyin yake so haka zai na roƙon sa saboda ya nawa bawan Allah shi yasa aka ce maka addu'an na annabawan Allah na manzanni na waliyan Allah su za ka samu tukunna ka gaya ake addu'a saboda su ana gangaro musu abun ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun samu shauƙin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen su amma kana nan iri na ba shauƙi ba sai ka tayi ba a ji ba a sai ka tayi ba za a ji ba amma su za a musu ilhaman abin da za su faɗi ne yace li'annal kalama mara'atun li nafsil mutakallim shi maganar da mutum zai yi shi ne madubin zuciyar mai magana abin da yake faɗan nan to haka zuciyarsa take maganganun da suke fitowa daga bakinsa nan haka suke haka suke a cikin zuciyarsa wal ashiqul haqu ya'rifu murada ma'shuqihi yace wanda yake begen Allah tabaaraka ta'ala ya san muradin abin da yake bege fa kullama kana al-'abdu da'i ala ala al-mustawa min ma'rifati muradi ma'budihi al-mahbub yace saboda haka bawan Allah mai roƙon Allah nan yana kan wato matsayi matsaukaki na sanin muradin ubangijinsa masoyin sannan ya san me Allah yake so saboda haka ya san da abin da zai roƙe shi aw ala arfa'u darajatin min fana'i fi hubbihi ko kuma yana makololuwan daraja cikin ya kare a cikin abin da yake so shine Allah tabaaraka wataala wa min muntaha ridai fi mardatihi sannan ya kai ya kai matuka cikin neman yarda a cikin yardansa kana ala sha'anin azim yana kan wani sha'ani ne fa mai girma wa makanatin aliya min al-kamal sannan yana kan wani matsayi ne madaukaki daga cikin kamala wa wa wa safwat da kuma tsarkaka wa kullama kana zalika kana du'a'uhu khalisan mukhlisan naqiyan min adnasi shirki wal fiski wal ma'siyah yace idan kuma ya riga ya zama haka to addu'a za ta kasance wato keɓancacciya ce tsaftacecciya ce daga dukkan wani datti na daga shirka ko fasikanci ko sabo fala tashimmu fi adiyatihi fi adiyatihi haula'i ghairu asma'i maulahumul haqq tabaaraka ta'ala to ba za ka samu wani abun shanshana ba ba za ka samu wani abun da zai shigo ba a cikin addu'an irin waɗannan bayin Allah sai da sunayen Allah tabaaraka ta'ala sarahatan aw ramzan a fili ne ko kuma a cikin rubutu ne li'annahum saboda su la ya'rifuna ghayra Allah kusan kowa ba sai Allah tabaaraka ta'ala walaysa fi qulubihim illa huwa babu komi a cikin zukatansu sai shi Allah tabaaraka ta'ala wal ina'u bima fihi yamdah bima fihi yamdahu shi kuma koko yana zubar da abin da yake cikin sa ne to anan wajen yana ƙara mana bayani dai har yanzu cewa yanayin roƙo idan zaka roki Allah yace mana kalmar da zaka yi abin da ke cikin zuciyanka madubin zuciyanka shine maganarka madubin zuciyanka shine zancenka sannan wanda ya zama wanda ya zama ashiki a cikin Allah tabaaraka wataala ya samu soyayyar Allah ya san abin da masoyin sa yake so kai ma yanzu in kana da wani masoyi ko kana da wata masoyiya addu'a abin da kake so take so ka sani ko ko abin da yake so ka sani to masoyin Allah ya san abin da Allah yake so shi saboda haka ya san abin da zai yi Allah masa saboda haka dukkan bawa mai roƙon Allah idan ya kai matsayin da ya san Allah tabaraka wataala ya san me Allah yake so ya kai matsayin karewa cikin Allah tabaraka wataala cikin soyayyar Allah ya kai ƙarshe cikin neman yardan Allah to sha'anin su mai girma ne sha'anin su ya girmama sannan ya kai wani matsayi madaukaci madaukaki wanda ya tsarkaka to idan ya zama haka to dukkan addu'an da zai yi za ta kasance addu'a ce wanda ta zama kebantacciya tsaftacciya gyararriya wanda babu alamun shirka a cikinta babu alamun fasikanci a cikinta babu alamun sabo a cikinta ya riga ya kare cikin Allah tabaraka ta'ala kafin ma yi roƙonsa saboda ka cikin addu'arsa ba za ka samu wani abu ba sai sunan Allah tabaraka ta'ala a fili ne yana faɗa yana cewa ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ko kuma a'a ramzan ne a cikin rumuzi ne a cikin alamomi ne na rubutunsa ko kuma na wasu wasu alamomin da yake yake bayanin sunan Allah a ciki saboda shi bai san komai ba sai Allah ya sani ko ba komai a zuciyarsa sai Allah shi yasa idan ya roki Allah sai Allah ya ji shi amma zuciyoyinka sun cika da abubuwa wallahi yanzu kaza kaza yanzu ai asu ta gama yaji za a koma ya zan yi na koma kaza kaza kana ta damuwa a an ci ka cika wani abu bai ciku ba duk damuwoyi zo sun cika zuciyanka su ne a zukatanka ba Allah bane kuma ka zo kana roƙo kaga lokacin da kake wannan roƙon zuciyar bata koma wajen Allah ba ana so ta koma wajen Allah ne sannan shi fa boko abin da yake cikin sa abin da yake cikin wannan gogon shi yake zuwa idan an zuba ruwa a ciki ruwan ne zai na gangarowa idan an zuba nono a ciki nono ne zai gangaro in an zuba zuma a ciki zuman ne zai na zubowa a ciki saboda haka abin da yake zuciyarka shi zai na fita saboda haka idan ka yi fana'i cikin Allah tabaraka ta'ala ka kare cikin soyayyar Allah idan kana roƙon sa to Allah ya san cewar da shi kake Allah ya san cewar ba abin da yake zuciyarka sai shi sai ya amsa maka to saboda haka yanzu dai ya gaggaya mana irin halin da mutum ya kamata ya shiga idan zai roƙi Allah da shi yace idza talabta matlaban adimta idan ka nemi abun nema to neman nan shine a wajen Allah to yanzu zaka nema a wajen Allah nan ga yanayi yanayin shi ne idan za ka roƙe shi ya kasance zuciyarka ta ƙare cikin Allah tabaraka ta'ala ba abin da kake shauƙi sai Allah to idan ka roƙe shi sai Allah biya maka sannan ka gyara cikin roƙonka kar ka ɓaɓɓata sannan kana da abubuwan roƙo guda uku ka roƙi Allah da maganar Allah alqur'ani kenan ka roki Allah da maganan da manzannin Allah suka yi ko annabawan Allah suka yi ka roki Allah da maganan waliyan Allah masoya Allah wanda suka san Allah saboda haka ba a yin abun da kai kana zaune haka kawai ka ka zabga roƙonka ka shishirya shi kai ta kawo ya zirjila da likiram a ciki irin su irin su kana ta yi ka ce addu'a haba irin addu'an da nayi amma shiru to ai ka babbata ne a ciki ka samu masana Allah sai su baka sai kai sai kai in kai sai Allah ya amsa maka to yanzu abin da zai kawo mana na gaba shine misalai na addu'o'in zai kawo mana addu'o'in ne yadda ake yin su zai shiga cikin Qur'ani ya kawo mana addu'o'i mu ji yanda annabawan Allah suka roki Allah sannan ya shiga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana yadda ake addu'a sannan ya shiga cikin a fagen waliyan Allah ya kawo mana yadda suke roƙon Allah sai mu dage mu koyi a ciki saboda haka da shehu ya ce mana idan muna neman abun nema a wajen Allah za mu nema Allah shi ya san amfani abu mu mu sani ba Allah yana tunkuɗe abin da zai cutar da mu mu sani ba kar mu tuhumi Allah to idan za mu roƙi Allah yanzu yana mana bayanin ga hanyar da za mu bi mu roƙe shi da shehu yake cewa iza talibta matlaban adimta fadhairuhu yadri wa ma daraita yarfa'u ma yadur lutfan minhu la tattahiman ilahana fatughzala saboda haka idan zaka roka Allah zaka roka yanzu ana baka yanayi yanda zaka roki Allah hanyar da zaka bi wajen roko ta ina zaka fara roƙon duniya ma kamar yadda muka bala dazu roƙon duniya ma in zaka yi sai ka sai ka nemi masanan su sun ga maka sai roƙon Allah ne sai ka tafi kawai baka san shi ba kuma ka ce zaka roke shi ka je ka samu masanan Allah sai su ga maka ya ake a roki Allah idan suka gaya maka ka roke shi a wannan yanayin sai Allah ya amsa maka saboda haka zamu dakata nan insha Allah abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu gane abinda shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka nasa masu albarka albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu iko roƙon Allah da yanayin da Allah zai karbi roƙon namu albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da mu'jizarsa albarkacin shehu Tijani da karamarsa albarkacin shehu Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da ayoyin sa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum